العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa ne rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a dare na asabati yau hudu ga watan sha'aban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara matsowa zuwa ga ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya raskar da mu ga wannan wata mai albarka ya ba mu ikon azumtarsa kuma ya zama sanadi da za a yantar da mu daga wuta Allah ubangiji ya gafarta ma magabatanmu muna majuna ta'aziyya na rasuwan babban malaminmu wanda suka daɗe suna gwagwarmaya a wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna Sheikh Habibu Yahaya Kaura wanda Allah ta'ala ya masa rasuwa shekaran jiya muna roƙon Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa kurakuransa ubangiji Allah ya yafe masa dattawa ne waɗanda suke masu nagarta masu ƙoƙari wanda su suke tarbiyyar mutane a wannan ƙungiya wajen da'awa da kuma haƙuri da nuna dattaku da yadda da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su muna roƙon Allah ta'ala ya amshi bakuncinsa da dukkan sauran magabatanmu da suka shuɗe Ubangiji Allah ya gafarta musu. Dab da kafin wannan karatu ake tuna mun cewa yanzu ba ashe Malam Kabiru shekara uku yake nema. Abu a hankali a hankali gashi tafiya hatta so matsayi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. Za mu ci gaba insha Allah inda muke karatu cikin suratul Arafi aya ta ɗari da tamanin da tara za mu tashi insha Allah. Alam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها هملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله أما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم سامتون
نعم nan za mu tashi ko? sai yanzu na ga alama kaman kaman ba nan ba ne ko? na'am? wacce muka karanta kenan kulla amliku li nafsi naf'a na za tashi? na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
sa'ati ayyana mursaha suna tambaya dangane da kiyama yaushe ne ne lokacin ta tsaiwarta wanda Allah ta'ala ya ce ka gaya musu iliminta a wajen ubangiji na yake ba mai bayyanar da ita ga lokacinta face shi Allah din kuma ta koyo a wata fassara ta suddi kenan kamar yadda muke bayani faqulat ay khafiyat wato faqulat fis samawati wal ardi ta yi girma ko ta nauyaya ko kuma ta koyo a cikin sammai da kasai ba wanda ya santa mala'ika jibril da ke shugabancin mala'ikun sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba wanda ya taba zama a ban ƙasa da ya kai shi daraja dukansu sun yi itirafin ba su sani ba kamar yadda muka ji a cikin hadithin jibril hadithin da a'imma suka rawaito daga umar bin khattab amma sai Allah ta'ala ya ce la ta'atikum illa bagata ba za ta zo muku ba sai kwatsam ma akwai amaratu sa'a kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya an ambace su su alamomi na tashin alkiyama malamai sai suka raba su akwai kanana akwai manya domin akwai waɗanda suka faru tun annabin yana raye hasali zuwan manzon Allah ɗin kansa alama ne tashin alkiyama kaga kuma annabi ya kushe to don haka akwai ƙananan alamomi akwai manya-manyan alamomi wannan malamai sun yi ta rubuto imam al-qurtubi yana da littafin kitabu tafkira fi ashrati sa'a wanda yayi bayanai masu yawa a ciki dangane da alamomin tashi alkiyama manya da ƙanana tsakanin abin da ya tabbata da wanda yake hadisi mai rauni duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani amma dai abinda Allah ya ce la ta'tikum illa bagata ita asalinta ba za ta zo ba kawai sai kwatsam amma alamomin za su nuna cewa tana tafe manya-manyan alamomi kuma in sun zo to ta zo gab kenan kuma wani abu ita alkiyama ba ta tsayawa sai akan ashararan al'umma eh la taqumu sa'a illa ala shararul khalqi ba za ta tsaya ba sai akan mafi ashararan ce Allah ta'ala ya ce su shawa da ba su yadda da ita ba suna ta tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam tankan cewa shi annabin kullum kwakwa yake yi game da ita alhali shi kuma baya tambayan Allah dangane da alkiyama dan ya san iya hurumin sa kenan ana musu ishara su ne masu shishigi duk wanda ya tambaya a abin da ba hurumin sa ba to lalle wannan ya zan yayi shishigi shi ya saka annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya yin tambaya akan ta kul ka gaya musu inna ma ilmuha inda Allah walakin aktharan nas la ya'lamun ka gaya musu iliminta a wajen Allah dai yake amma mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba cikin abubuwan da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kalubale da shi suna tambayan sa al'amura na gaibi kamar misali shi alkiyama din kaga al'amari ne da gaibi to shine sai Allah ya hada ba kiyama ba duka batutuwa ma da suka shafi gaibi da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kalubalen ya fi ambata Allah ya ba su ansa kul ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an ba na am mallaka ma kaina wani amfani eh ai ajlubuhu da zan jawo shi zuwa gare ni wala barwan kuma ba na mallaka wa kaina wata cutarwa ai adfa'uhu da zan tunkuɗe wato ba za ka iya mallaka wa kanka amfani ba ba za ka iya tunkuɗe ba kanka wani abin da yake na sharri ba Allah shi yake jawowa amfani Allah shi yake tunkuɗe sharri ba wanda yake da iko akan wannan sai shi don haka shi ya saka shi ake tambaya amma yujibul muttar wa idza da'ahu kaga wanda ya fada cikin bukata kenan Allah shi ne yake amsawa ya kuma aiwatar da wannan wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ay ilahum ma Allah to kaga ba wanda yake wannan iko sai Allah eh hakanan jawowa amfani ma ba wanda ya isa ya jawo shi saka aka kimsa wa musulmi bisa wannan ansa da Allah ta'ala ya sa manzon Allah ya faɗa kullu amliku li nafsi naf'an wala darwan illa ma sha Allah fa ci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama eh to kaga sai aka kimsa a musulmai faɗin la haula wala quwwata illa billah haukala ko la haula wala quwwata illa billah kaga ma'anarsa yana nuna cewa la haula lana kenan la haula lana fi jalbil manafi'i wala quwwata lana fi daf'il madari illa bi haulin wa quwwatin min Allah ta'ala kenan kaga wannan shine abin da yake nuna kamar yadda malamai suka ambata ba mu da wata dabara wani wayo wata iyawa da za mu jawo amfani ga kanmu ba mu isa ba kuma ba mu da wani ƙarfi da za mu tunkuɗe mu kanmu abin da ba ma so in ya dumfare mu sai dai in dabarar Allah ne ta dafa mana ko kuma ƙarfin Allah ya dafa mana kaga wannan la haula wala quwwata illa billah total submission ne ga will na ubangiji da kuma ƙarfi na Allah kenan mutum ba yana bankama da dabararsa bane shi yana akhdhu ne bil asbab sababi ne aka ce kai hidimar kasuwa ko in wani zai cutar da kai kai duk dabarar da zaka yi ka hana shi ya cutar da kai amma kuma mai aiwatarwa shine Allah subhanahu wataala shi zai baka iko akai kaga sahabbai da suke da karfin yaqini akan haka shi ya saka sai kaga yan kadan in sun je yaki sun gagari masu yawa sun gagari masu tsananin karfi shi ya saka a wajen yakukuwa tun daga yakin badar na farko da aka yi suka samu ƙarfi daga wajen Allah don sun yi mallaka masa komai sun fawwala masa al'amar har suka je suka ci romawa har suka ci farsa duk da ƙarfin da suke da shi da dabarar da suke da shi da gwanan cewa amma su sun yi dogaro ne da nasu su ku sahabbai da yake a musu tarbiyya su mai da al'amari zuwa ga Allah to shi saka sai suka sallama to a nan wajen ana raddi ne da'awar gaibi da suke yi annabi ya ba su labaran gaibi kaman kiyama shine Allah ta'ala ya ce ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an bana iya mallaka kaina wani amfani wala darwan bana iya kuma tunkuɗe ma kaina wata cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama ai tamkini minhu abinda Allah ya ga dama ya tabbatar mini na iya aiwatarwa fa inni amlikuhu ne nakan mallaki wannan bi an yulhimani iyahu Allah kan kimsa mun wace dabara zan yi da karfinsa kuma sai na sami abin da nake bukata wakila wasu malamai suka ce a innahu istithna'un munqadi'un istisna'i ne munqadi wal ma'ana ma'ana kenan lakin ma sha Allah min zalika ka'inun wato ba ni da wani a ba na mallakawa kaina wani amfani ba na mallakawa kaina tunkuɗa wani cutarwa sai abin da Allah ya ga dama ya kasance zaka da abin da Allah ya ga dama ya kasance na amfani shi yake kasancewa kuma in Allah ya ga dama na cutarwa ma ya kasance to haka zai kasance ban isa tunkuɗewa ba shine walau kuntu a'lamul ghaiba kuma ka gaya musu inda na kasance kaga lau inda a ce harfun tina'il limtina inda na kasance na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita wa kaina abubuwan alheri wa ma masani su'u kuma da wani abu marar daɗi da bai taɓa shafata ba min fakarin na rashi annabi sai sai sai ai wata guda wani ruwayan wata biyu a gidansa ba tsawar tukunya ba dabino kawai ake ci a sha baki ruwa kaga da sai ta jawo wa kansa alheri ko yana gani babban sai mutu a kafir kuma yana son babban nasa ya musulunta yayi iya yadda zai amma bai mutu bai mutu da musulunci ba Abu Talib kaga yayi amfani ne da ya san gaibi da sai jawo wa kansa duk abin da yake na gaibi wato na amfani da zai zo a gaba laitirazi anhu bi istinabil madari wato kowa ma masaniya su da wani abu marar daɗi bai shafe ni ba saboda zan kiyaye kaina daga gare shi sai ne ne sanci duk abin da zai cutar da ni to amma annabi bai san gaibi ba ba wanda ya san gaibi lamarin sanin gaibi wannan na Allah ne subhanahu wataala dukkan annabawa suna cewa ba su san gaibi ba annabi nuhu ma abin da ya faɗa kenan wala a'lamul ghaiba wala aqul lil ladina tasdari a'yunukum la yu'tihum Allah khaira kage ya ce musu wala a'lamul ghaiba ni ban san gaibi ba to annabawa duka suna ambata cewa ban san gaibi ba wanda ya san gaibi in ba Allah subhanahu wata'ala ba qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun sama da ƙasa ba wanda ya san gaibi mala'iku ma ba su sani ba sai abin da Allah ya ce musu in Allah ya ba su labarin abin da zai faru daga nan zuwa shekara ɗaya to a lokacin ilimi ne Allah ya gaya musu na asamin abin da za su aikata Allah ne cikin gaibinsa ya ga dama ya gaya musu wani abu amma in har Allah bai ga dama ya faɗa ma wani labarin gaibi ba ba wanda zai sani shi yasa ka yace wala yuhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin baya bayyanar da gaibinsa ga kowa mala'ika ne ko manzo sai wanda ya yarda a cikin manzanni ma'ana manzanni mala'iku da manzanni mutane yakan ba da labari a manzanni mala'iku sai a faɗa musu ga abin da zai faru ko aiwatar da kaza na daɗi ko marar daɗi da zai kasance a sama ko wanda zai kasance a ƙasa to kaga Allah ya ga manzanni ne su je su aiwatar da kaza Allah ta'ala ya ambata musu rana kaza lokaci kaza za su amshi ran wani to kaga abin da bai zo bane Allah ya gaya musu inda bai faɗa musu wannan assignment din ba ba su sani ba ba san wa zai mutu a wannan lokaci ba amma in Allah ya gaya hatta malakul mauti ba shi yake zuwa ya daure ba sai an ce masa je ka dauka an ce lokaci yayi tukun sai je ya dauka ko wa awanuhu to kaga ba wanda ya san gaibi sai wanda illa man irtaba min rasulin sai wanda Allah aka yarda da shi daga cikin wani manzo to fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada shi ma za a sanya masa masu gadi gabansa da bayansa lokacin da za a isar da sakon ga manzo kenan sai a sanya yadda ba za a sami ikhtilati daga wajen shaydanu su je ta magana ba to kaga yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar masa alif lam mim gulibatir ru fi adna al-ardi wa hum min ba'dihim sayaglibuna fi bid'i sinin aka ce fi bid'i sinin an ba da labarin ne na abin da ya faru an ciro mawa da yaƙi yawan nan kowa ya sani to amma sai Allah ta'ala ya ce wa hum min ba'd ghalabihim sayaglibuna amma su kuma bayan nasarar da aka ci a kansu za su sake cin nasara fi bid'i sinin a wata yan tsirarun shekaru da basu kai tara ba kaga ilimin gaibi ne yanzu Allah ya faɗa gaibi ne kuma sai ya faru kuma sai ya faru ba to yanzu a lokacin da aka faɗa kafin ya faru yanzu ya zama gaibi yanzu ya zama sako ne da Allah ya faɗa a ilimi labari aka bata gaibi ne to amma mumini ya imani da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce su ne masu rabauta alladhina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗannan da suke imani da gaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to kaga imani da gaibi kenan an baka labari na wani abu da bai da bai zo ba amma tunda Allah da manzansa ne faɗa ta yadda haka lamarin yake da janibin ilimi yanzu ba gaibi ba ne don an gaya maka kai ma za ka ba da labari ta janibin faruwarsa gaibi ne saboda bai wakana ba amma ka yi imani da shi cewa gaskiya ne to shi ne nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata musu ka faɗa musu قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب أبي ما أنا أعرف امتناء الامتناء an rasa sharaɗin to haka abin da aka sharaɗanta ke ma bishi ma ba zai wakana ba ai ashe kenan tunda har lace lastakthartu min alkhair wa ma masani su ashe tunda alheri da yawa da annabi yake fata kuma abin bai zo ba yana so ya ci nasara a yakin Uhud kuma sai abin ya juya ba haka annabi ya so ba haka ne ko sannan wa ma masani su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kashe masa sahabbai ba ba haka so ba to kaga inda ya san gaibi to da zai kiyaye daga dukkan abin da zai faru na wanda ya san cewa zai zo ya cutar da shi amma da yake Allah ne yake gudanarwa to kenan ashe tun da har wani lokaci annabi yana son abun alheri ya samu al'ummarsa ko ya samu jama'arsa amma hakan bai wakana ba wanda ba sa jin daɗinsa shi zai zo har wani lokaci annabi ya zubar da hawaye saboda wani abu da ya faru na waƙi'a annabi ya tura sahabbai qurwa'u muhaddatan alqur'ani mutum saba'in akan su je su su karantar da wasu mutane aka yi ambushin ɗinsu duk gaba ɗaya a kashe su to kaga inda manzon Allah ya san haka za ta faru ya san gaibi kenan to inda ko ya san gaibi to da zai hana hakan ta faru dan zai aikata me zai ce kar ku je dan in kun je za a kashe ku to amma sai in Allah ya gaya masa in Allah kuma bai ga daman gaya masa ba to sai a bar abin haka kuma sai faru amma in Allah ya ga daman gaya masa to sai Allah ya gaya masa sai kuma ya dauki mataki kamar yadda ya faru a wajaje da yawa eh illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada kenan ashe tunda har irin hakan na faruwa abinda lau take fa'idantarwa shine la a'lamul ghaiba ni ban san gaibi ba shi yasa ce in ana aini ban zan ba illa nadhirun mai gargadi ne kawai da haka ba ni san Allah shine san gaibi nadhirun mai gargadi ne bin nar lil kafirin cewa kafirai wuta za ta same su in suka je ma Allah da kafirci wa bashirun kuma mai albishir ne bil jannati na aljanna li qaumi yu'minun amma ga masu imani Allah ka samu ciki idhumul muntafi'una bit tabashir domin su ne suke amfana in an musu albishir irin wannan don suna yin aiki na abin da albishir ɗin zai tabbata sun zakara fi ma ya ati jaulatan jadida sannan cikin abin da ke tafa sai Allah ta'ala ya sake ambatan wato wani juyin batu sabo lidarbil matsali min waƙil hayati don abu da misali na abin da ke faruwa a rayuwa alal bidaya tun farko almustaqima wadda ta miku almunharifata wadda kuma take karkatar da mutane fil adamiyina a cikin yan adam thumma tantahi ila al-jadal al-mantiqi hawla al-alihati al-mudda'ati allati ya'buduha al-mushrikuna sai kuma kissar ta tuke zuwa ga jayayya ta furuci dangane da ababen bauta waɗanda mushrikai suke bautawa kuma suna da awar cewa ababen bauta ne shine sai yakin da aka karanta za na ta ko بسم الله
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتآلى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم سامتون
Allah ta'ala ya ce, Huwalla zai halaka min nafsin wahida, shi ne wannan da ya halicce ku daga rai guda ɗaya. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Kullukum min Adama wa Adamu min turabin. Duk gabaki ɗayan ku daga annabi Adam kuke shi kuma daga turbaya aka halicce shi, wato duka an halicce mu daga annabi Adam. Kamar yadda Allah ta'ala wato ya ce, Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. to shine yace waja'ala minha zawjaha daga wannan ran guda ɗaya kuma sai ya sanya wato matatta wato ita ran ya sama mata mata Allah madaukake halici Hawwa'u min dal'i Adam kamar yadda hadisin annabi ya ambata daga kashin awaza na annabi adam aka cira Allah ta'ala ya cira sai halicci hawa ba wai dan ba zai iya wata halitta ba saboda a nuna alaka da ke tsakanin miji da mace eh alaka da take tsakani akwai bond a tsakani shi yasa sai aka bambar jikinsa kuma kashin awaza wanda yake mafi daguwa can kusa da hamata wa a waje dilai a alahu mafi mafi daukaka daga nan ne aka cira sai aka halitta wanda yake kuma ta kashin awaza na gefen hagu murfin kan zuciya to kaga shi saka sai mace take shiga ran mijinta ko to Allah da hikima yake yin abubuwa waja'ala minha zawjaha ya sanya mata matarta daga gare ta ai azzakar wal unsa ala fitratin wahida namiji da mace aka sanya su akan tafarki wanda yake guda daya Allah shine halicce mu duka daga gare su yayi haka ne yace li yaskuna ilaiha domin ya samu nutsuwa zuwa gare ta ai azzakar wato shi mijin ya samu nutsuwa zuwa ga ita matarsa kaga da aka ce liyaskuna ya samu as-sukun shine shine samun nutsuwa kenan wannan yake ishara cewa idan mutum bai da mata ba shi da nutsuwa eh haka ne mutum bai da mata bai da nutsuwa amma in mutum yana da mata yana samun nutsuwa liyaskuna ilaiha eh na ga matasan kaman ba su yarda ba haka abin yake da haka ku yi aure don ku samu nutsuwa aka ce li yaskuna ilaiha Allah madaukaki yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha kaga an sake nanatawa yana daga cikin ayoyinsa da ya nuna muku sai halitta muku daga jukkunan ku sai halitta muku mata ma'ana daga irin jinsin ku litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa ga wannan kaya din ka taba ganin positive shi kaɗai ya amfani sai da negative ka ji dokta ba ya ce ba zai yiwu ba sai da sai da negative wallahi amma positive ai ba ta da fa'ida a jawo maka waya nefa gidanka positive positive ba wuta amma idan akwai negative to shine sai a samu wuta an san biyan bukata haka abin yake la yatma inna ilaiha ilal unsa wa ya'lifuha ai wato domin wannan rai na namijin wato ya samu nutsuwa zuwa ga ita wannan matar tasa wa ya'lifuha kuma ya zan ya haɗu tare da ita shine ma'ana su sami zamantakewa Allah ta'ala ya ce falamma taghashaha to anan wajen da aka ce falamma taghashaha wasu malamai sai suka mai da wannan ya jingina ne zuwa ga waɗancan guda biyu da aka ambata da aka ce wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ake nufi annabi adam wa ja'ala minha zawjaha wa ake nufi hawa'u ke kenan ko li yaskuna ilaiha shi wa ya ya samu nutsuwa zuwa gawa adam ya samu nutsuwa zuwa ga hawa'u to wasu malamai sai suka ce falamma ta gashaha nan ma magana su ake to amma gaskiya ko da Muhammad ibn Jarir at-Tabari ne kan kawo kisas din da dama da dama fassaro na magabata har da hadisi wanda suke da ifi kamar hadisin Imam Tirmidhi to anan wajen wato abin da yafi zaba haka ma Muhammad ibn Kafir shi ma abin da yafi rajjaha wa ya zaba kenan nan ana magana ne dangane da ƴaƴan Adam ba shi Adamu kuma yanzu magana ta koma kai ba mun fahimta falamma tagashaha lokacin da ya lullube ta wato ai jama'a hayi kusace ta kenan kaga musulunci qur'ani yana da ladabi in kana so ka sami irin wannan maganganu marasa ladabi a bible ake samun su amma musulunci bai taba kawowa mu'amala da ake tsakanin miji da mata ya faɗe shi ba kinaya ake yi kullum a kinaya abin yake kaga aka ce falamma ta gashaha algishiyan anan fi aljima ne hamalat hamlan khafifa sai ta ɗauki ciki wasu malaman luga suka ce an ce hamlu ana nufin mafil batsani ne wa alar usu shaja abinda yake kayin bishiya ko wanda yake cukkuna to shi ake ce shi hamlu amma abinda ɗaukansa aka yi na ɗauka kamar dako aka ko abin da ya kama da haka shi ana ce shi himlu da kasra a abin nan eh to shi aka ce falamma ta gashaha hamalat hamlan kaga sai zo hamlan wato ana nufin ciki kenan hamalat hamlan khafifa sai ta dauki ciki wanda yake karami wanda ba ma san cewa akwai shi ba huwa nutfa wato shine dugon manidin famarat bihi sai kuma ta ci gaba da ayyukanta tana dauke da shi bata sani ba ai zahabat waja'at ta kai ta kawo da khiffatihi saboda saukin sa ba ma shi'urin sa ba wani lokaci falamma afqalat amma fa lokacin da ya nauyi eh da kibarul waladi fi batni ha dan ya girma a cikin ta wa ashfaqa ala hayatiha kuma har suke jin tsoro da mijin da matan shine ashfaqa damirin guda biyu kenan tafniya da mijin da matar sai suke jin tsoro ala hayatiha akan rayuwar matar ai sau da yawa mace idan ciki yayi nauyi sai kaga ana ta tsoracewa to ya za a kasance Allah ya sauke ta lafiya kullum addu'ar da kowa yake yi kenan Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya da'a wallaha rabbahuma sai kuma su dinga roƙon Allah ubangijinsu su biyun la in ataitana saliha ya Allah idan har ka bamu da ataitana imri'an dan ya saka amran wa, wa ataitana imri'an wato ka bamu mutum salihan lafiyayye shi ne abin da ake nufi mutum lafiyayye lafiyayye wanda ba shi da wata nakasa ai kowa na so fata ake a ga an haifi yaro babu nakasa ko to salihan ai bi ma'ana basharan sawiyyar kamar yadda ibn kafir ya ambata ke to lanakunanna minash shakirina lalle zamu kasance cikin masu gode maka ya Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ka mana falamma atahuma salihan kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su waladan ɗa kenan salihan wanda yake lafiyayye ja'ala lahu shuraka'a sai su sanya mashi Allah ɗin ababen tarayya fi ma atahuma cikin kuma abin da Allah ya ba su sai sama Allah ababen tarayya cikin abin da Allah ɗin ya ba su kasan da an yi ta kwamacala har yanzu ma wasu ba su daina ba eh yaro yana ciki a kunshe yake ba a san ta ina yake shan iska ba ba wanda yake tallafa shi ya bashi koko ba a san ta yaya yake samun ci ba kuma a cikin ruwa yake ruwan cikin mahaifa a ciki yake ta yaya yake numfashi kana cikin ruwa kai ba kwato ba amma Allah ya ajiye shi a haka ya firzamin ɗinsa kuma yana ba shi abinci kuma girma yake yi kuma har yakan yi zazzaɓi ya samu lafiya in ya yi rashin lafiya kuma a ba ya samu lafiya yana cikin kuma da haka da haka har ya girma kuma Allah subhanahu wata'ala ya fidda shi wanda inda ba dan rahama da kudura da iko na ubangiji ba ba zai fito ta inda ya fito ba amma kuma ya zo shi duniya kuma sai bayan da ya zo kuma a lokacin ne za ga ana ta nema masa maganin baki maganin abin nan kaza a jirga masa layu a sanya masa tagulla a yi masa wane ne duk abubuwa wanda yake na shirka shirkiyat in za a kwantar da shi a samo laya a sa a karkashinsa wai duka wai ana ga cewa wannan kuma yanzu shi zai to ya kare shi a can to kaga falamma atahuma salihan ne mako a gode ma Allah dan ja'ala lahu shuraka a fi ma atahuma sai kuma sanya ma Allah abokin tarayya cikin abin da Allah dan subhanahu wata'ala ya ba su Allah madaukaki wato badala shukra alaihi ashraku lahu maimakon su gode ma Allah sai suke ma Allah shirka kaga sun yi butulci washirku sunufun wa ashkal shirkan nan fa nau'i nau'i ne kuma abu ne mai rikitarwa don haka a tsarkake imani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda na ambata malamai da yawa sun kakkawo wasu kisas da sauro, Imam al-Qurtubi shi ma ya kawo waɗansu amma shi ma ya ce duka waɗannan maganganu ne ba su da buƙatar ma mu ambata su wanda aka jingina zuwa ga Annabi Adam alaihi salam. Hatta hadisin da Imam Tirmidhi ya kawo hadisi ne wanda yake da'ifi. Wai an jingina wannan zuwa ga annabi adam da abin da ya kama da haka amma abin da hasan al-basri ya ambata wanda shine abin da muhammad ibn kathir ya zaba ibn jarir ma haka ya zaba fassarar da al-hasan al-basri rahimahullahu ya yace humul yahud wan nasara hawwadu auladahum wa nassaru auladahum wato suka mai da ‘ya'yansu Yahudawa suka mai da ‘ya'yansu Nasara, bayan kuma sun san Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ba su shi, sai suka karkatar da su daga tafarkin Allah, da duk wani mashirki ma, wanda zai karkatar da ‘ya'ya daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala maimakon ya tsayu akan tauhidi sai kuma ya kimsa musu wani abu. Wani ne ɗansa, ɗa ne ya kawo min kes, ya kawo min ƙara. fatawa kuma ba ƙara zan ce ba yana tambaya a kayan matsa masa da ake an haɗa hadda iyayensa akan yayi da yana jan tirela kuma shi wancan mai tirelan yayi yayi ya dinga sanya waɗansu layu shi ya kisawa aka kwace motar a wajensa kuma daga baya Allah ya taimake shi shi kuma ya mallaki tasa da ya mallaki tasa sai kuma Allah ya jarrabe shi da ita bayan kadarorinsa ya sai ransa ita sai Allah ya jarrabe shi da ita sai tana ta samun matsala don haka sai ake cewa wancan mai gidan nasa ya je ba shi haƙuri don dama ba shi da kirki ya ce ba zai yi ba to abin da yake ya daidaita da nan ɗin sai aka haɗa da iyayensa iyayensa su ma suka dage akan lalle lalle sai ya je ya bashi hakuri shi kuma yace ba zai yi ba yake tambaya akwai haƙƙi nace babu wani haƙƙi haƙƙin Allah shine gaba yanzu haƙƙin Allah suka ce ka taba wa in jahadaka Allah an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tut'ihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa duk abin da kake musu na alheri ci gaba da yi kama ƙara kai tai kuma Allah yakan jarraba bawansa duk ta inda ya so tsaya akan imaninka kuma Allah ya maka albarka Allah kuma ya baka hanyar da zaka warware dukkan mushkilolinka to kaga wannan yayi kama da irin wannan ko an ba su da salihi yanzu kuma suna nema su cusa shi a cikin wani abu wanda yake na ishraki Allah ai shine mai yin abu ko ba wani ba to duka irin wannan kada a tsora yaya a kayan tafarkin da bai dace ba falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a فيما آتاهما وإذ كان المشركون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا ينظرون بعض أبنائهم للآلهة قد أكسن شيء وسم الشركاء أزامن من زم الله صلى الله عليه وسلم دقما كافين زوان النبي صلى الله عليه وسلم sukan yi bakancan ‘ya'yansu da gumaka, auli ma'abidul aliha ko kuma ga waɗanda suke bauta ma wato gumakan a ce za a bayar da su aulu kahanatul ma'abid ko kuma ga gumaka abin nan bokaye waɗanda su ne suke kulawa da gumakan sai a ce za a ba da waɗannan ƴaƴan dan su ma su zama masu wannan fa innal kafirina al-yawma yushrikuna billahi na yusammuna abna'ahum abidan da ghayrillahi ta'ala to da yawa kuma a yau suna yin shirka da Allah ne yayin da suke kiran ƴaƴansu ababen bauta wato bayi kenan ga wani Allah subhanahu wata'ala aw hina yaj'aluna fi abdanihim nasiban littama'imi wal adati wataniyya ko kuma suke sanyawa a jukkunan ƴaƴan wani rabo na wato abin nan layu wal adati wataniyya da kuma su al'adu wanda yake na na na na bautar gunki yayin an ce bautar gunki ba ana nufin sai sassaka ba duk wasu abubuwan da yake na shirka sai ka ga misali ya'yan fulani sai akwai aski kala-kala da ake yi duk ya ta'allaka da wani camfi camfi kuma nau'in shirka ne suna al'adatul wataniya kenan allati yuzawilu hal kafirun wanda da yawa suke binta wa hiya tamaththulul inhirafi an at-tauhid al-mutlaq kuma wannan kamanceceniya ne karkacewa ne daga tauhidi wanda yake tsantsan tauhidi da ake bukata wata khaba shuraka lillahi fi ma atahu da kuma rukan ababan tarayya cikin abinda Allah subhanahu wataala ya bawa mutum don haka Allah ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun to Allah madaukaki fa ya daukaka daga abin da suke yin shirka da shi ai tanazzuhun ko tanazzaha amma yushrikunhu bihi fil ibada Allah ya tsarkaka daga dukkan abin da ake tara shi da shi wajen bauta wal ibadatu hiya imtithalu amrin wastinabu nahyin min Allah domin bauta shine aikata umarni ko kuma ne sance hani daga wajen Allah subhanahu wataala in ma dai daga wajen Allah aw min gairihi ko kuma daga wajen wani Allah ko dai abi Allah ne ko abi wani Allah haka ne ko fama kana min gairin lahi fa huwa shirk duk abin da ya zo shi daga wajen wani Allah aka ce yi kaza boka ya ce a ai wannan abin sai an je an yi yanka in ba yanka aka yi ba ba za a samu abin nan ba a je a kawo to me za a yanka a ce a je a kawo ya faɗi nau'i eh ya faɗi nau'i ka san abin a hankali ake yi tun ana gaya wa mutum a ce masa kawai sai a ce a abin da kawai ka je kai sadaka ko a ce ai sadakar waina me yasa sai waina ko a ce sadakar hura a ce ai sadakar hura ko a ce ai sadakar karago je ka sai karago na naira goma kai sadaka goma ba ko a ce je ka sai karago na naira hamsin sai kai sadaka me yasa aka ce naira hamsin shedanun ne suka ce haka to kaga mutum sai ya ga sadakar karago naira hamsin ai ba komai bane lada za a samu ai sadaka kan dama an yi umarni da ita kuma kawai cewa ka ce bawa almajirai je bawa almajirai to sai bukatar sa ta biya da ikon Allah to kaga shi kenan za an ta'allaka shi da zuciya zuciyarsa ta ta'allaka da wancan to a hankali wata rana sai ya ce za a yi yanka yankan sai a ce kawai ka je kaka yanka abun yanka a zub da jini shi kenan a zubar da jini daga nan fa abun tafiya zai dinga yi sai ga an so mu ayyana nau'in dabbar maybe sai a ce bakar kaza ko kuma a ce bunsuru mun je mu rago aka sanar shi a bunsuru aka ce to kaga shikenan an so mu gaba gaba eh daga nan kuma za a kai mutun jeji sai a ce a je waje kaza a yanka ko kuma a ce sai tsakiyar dare mutun ya tashi sai ya yanka ya tare jinin a cikin kwarya yi mana ai duk abubuwa ne masu sauki sauki to da haka da haka ne fa a hankali a hankali sai aka inda ake so a kai mutum ɗin asalin bautar shaidanin a ce je ka ciro likafani a da likafani don an ciro ai ba wani abu bane ko kuma je a ce sabon likafani sabon abin nan kasar kabari sabon sabon buso sun je ɗebo kasar to ai an kai shi yanzu makabarta to daga nan ne sai a ce masa likafani sai ya ciro likafani to daga nan sai a ce masa wani bangare na jikin mamaci to yanzu kaga za a koya masa cira in bai yi da kansa ba zai sa wani to daga nan sai a ce mai rai ma ba shi kenan ba to daga ana yin mai rai ana yi sai a ce ma wata ran a kai shi zuwa shan jini ko cin naman asali a dafa masa jinjiri ya ci wata ran sai a kai shi asalin gundoda yi haka abin yake ai ai a hankali a hankali ne ake talalaban mutum a hankali a hankali Allah kamar na tsarin da shaidanu to Allah ta'ala ya ce fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka shi madaukaki ne gabarin dukkan abin da ake hada shi da shi wal jumlatu musabbibatu ko musabbiba utifa ala khalaqakum ita jumla din an yi adafin ta ne a kayan khalaqakum da aka ambata tun a baya wa ma bainahuma ihtirabun da abin da yazo a gaba a tsakanin na ihtirabi ne wa taqdir abin da ake nufi kenan da wannan kissa ko wannan siyaki ko wallazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya tunda shi ya halicce ku ku duba yawan ku a duniya amma rai ɗaya ne dalilin ku don haka fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka gabarin duk abin da za ku haɗa shi da shi wanda ya yi duniya gaba ɗayanta daga mutum ɗaya bai ku cancanta shi kuma a haɗa shi da wani ba ku duba baki ɗayanku daga rai ɗaya kuke domin ya nuna muku wahadaniyarsa daga ran ɗaya yi ku ran annabi adam hawa umma a jikinsa aka cira to me yasa kashi din kuma za ku sanya masa kishiyoyi muta'addidat shi ba za ku kadaita shi ba to shine ma'ana wa yakunu fi qawli yushrikuna iltifatun kenan inda ma yantahi al-mathalu bada as-siyaqu yastankiru ma kana alayhi al-mushrikuna ala ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da misalin wato inda ma yantahil mathalu yayin da wannan misali kwatancen da aka yi ya tuke bada as-siyaqu yastankiru ma kana alaihi al-mushrikun ala hadi rasul sallallahu alaihi wasallam sai kuma siyakin ya fara inkari na abin da mushrikai suke kansa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ittikhadihim al-asnam allati la ta'qil wa la tahtadi rukun da suke yi na gumaka wanda ba su da hankali kuma ba su san ina za su je ba a matsatsan a matsayin ababen bauta walaysa laha ta'thirun ma kuma ba su da wani tasiri faqala sai Allah ta'ala ya ce ayushirkuna billahi wato ayushirkuna yanzu su rika yin shirka ma la ya khaluqu shay'an abinda baya halitta komai ai ayushirkuna billahi fil ibada ma'ana za su rika tarayya da Allah wajen bauta Allah madaukaki ya ce ga dokarsa wani kuma ya faɗi wata dokar ta kishiyanci ta Allah sai aka zaɓi waccan aka yi watsi da ta Allah an yi shirka da Allah cikin lamarin bauta to yanzu za su rika yin shirka da Allah subhanahu wata'ala ma la ya khaluqu shay'an su hada shi da abin da baya halitta komai wa hum alhali su mushrikan wasu malamai suka ce a'a wa hum ana nufin ababen bauta to me suka aka ce wa hum aka kawo damirin ukala saboda a cikinsa akwai waɗanda suke mutane akwai mala'iku cikin waɗanda ake bautawa annabi isa ana bauta masa kuma ba ya yadda ba uzairu ana bauta masa kuma bai sani ba mala'iku ana bauta musu kuma ba wasu suka ce a bauta musu ba ko kuma saboda itikadin da kafirin suke yi cewa ai ababen bautan nasu sun san duk abin da yake faruwa sun san duk abin da yake faruwa to shi sa aka ce hum to Allah ta'ala ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a za su yi shirka da abin da baya iya halittan komai annabi adam annabi ibrahim alaihi salam ya nuna ma mutanen sa a aikace cewa abin da suka yi riko a matsayin ababen bauta su ba komai bane faskare abin nan ya ɗauka gatari ya ɗauka ya faskara su waje alahun juzazan illa kabiran lahum da allahun ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu kana min adh-dhalimin qala fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun sai suka thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimtum ma ha'ula'i yantiqun أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله kaga cikin a hankali da uslubi da logic ya maganin su to kaga ya nuna waɗannan gumakan ashe ba za su iya amfanar da kansu ba to yaushe za ka yi wanda aka zo aka faskara shi kuma bai amfanar da kansa ba don Allah ya za ka yi tunanin cewa kuma kai zai amfanar da kai bai iya kare kansa ba kuma kana tunanin cewa zai kare ka shi yana zaune jira yake yi idan aka ma in yayi wa mutum aiki mutumin zai bashi kuɗi zai biya masa kujerar makka zai gyara masa katangas gidansa da ta faɗi kuma wai zai masa aiki ne na samun kuɗi to me yasa bai so wayo kansa ba a kaga shata ma fi su hankali kenan da yace ana cewa tsafi yayi to me yasa ba tsafi yayan su su masu tsafin dan su samu kuɗi su kawo musu maganar hankali yayi ya faɗa maganar hankali ya faɗa akwai kubcewar hankali shi yana jira ka biya masa kujerar makka a bashi a gyara masa katanga ko a saya masa gida ko a masa wata matsala a ɗebo kuɗi a bashi kuma yana godiya a so a ga kaza wajen ce ai alhaji wani ne abin na aiki muka masa a ba ga abubuwansa suna gudana ba a to me yasa shi bai gudanar da nasa bai huta da a bashi kaga akwai wauta duk gaba ɗaya hankalinsu ya ɓace Allah ne ya ƙaddara hakan zai faru dama an rubuta arzikin kowa yana cikin mahaifiyarsa kuma wallahi bai isa ya bar tsallake arzikinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ruhal qudus yalqa fi rawi anna an-nafsa la tamutu hatta tastakmila rizqaha malaika jibril ya kimsa mun cikin zuciya cewa wata rai ba za ta mutu ba sai ta cinye arzikinta dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa ahsinu fi talab ku kyautata neman arziki wala ya'milannakum istibda'ur rizqi ala an an tatlubuhu fi ma'siyati llahi kada jinkirin arziki ya sa ku jici da zuci ku je za ku neme shi ta wajen sabon Allah idan mutum ya kauce kuma sai ya samu wallahi inda ya bi hanyar kirkin ma wannan din zai same shi dama Allah ya rubuta nasa ne nawa za su kauce a hanya ko ba su samu ba suna neman mulki ko ba samu ba suna neman arziki ko ba samu ba suna neman ƴaƴa ko ba samu ba sun kauce kuma hanya zaka duk abin da ake nema aka samu to dama Allah subhanahu wataala ya sa hakan zai zai faru to nan kaga la ya khaluqu shay'an masa Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ai Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wala wujita ma'ula ko hatsuwa suke ba su isa kaga kuda ba kuda dai wa yake bukatarsa in ka kuda a waje akwai matsala haka ne ko in ka ga kuda a waje to akwai matsala ko dai iskar wajen ba ta yi daɗi ba ko kuma ko wani abu dai dai wani dai abu dai wanda dai ba a so sai ga kuda ya hallaro to ko kuda walakantacce ba su isa halittawa ba wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastankizu minhu da zai zo kwace musu wani abu kuma a cikin abincin su ya tsotsa wallahi ba su yi sakar ba me yasa ka ba su sakar ba ba ufa talib wal matlu shi wanda zai je neman yana da rauni ba shi da iko wanda za a nema a wajen nasa mai rauni ne in ka matsa shi sai mutu a kaddar da za ka kama kuda ya ci abu sai kake so sai ka kwato shi a bakinsa ta ina za ga bakin ko ya cinye a cikinsa ka ce sai ka amar ka matsa shi sai dai kaga kawai abu ya fashe a hannunka saboda shi mai rauni ne kai ma wanda zai kokarin karban mai rauni ne kaga wannan aya an ce ta sauka ne aka buga misali da gumakan da suke ga kamar su tsararraki ne ga Allah gumakan akan zo a dinga shafa musu zuma a jiki don su yi kyau su yi santsi to zuman nan da aka shashafa a jikinsu shi ko kuda ka shafa zuma ai zai halarta wajen to sai ya zo sai ya sha sai kaga suna kokkorewa kuda a jikin gumakan kar ya sha wannan zumar har sai zumar ta daskare yadda in ya zo shi ma sai da ya guiguya abin da zai guiguya to kaga sai aka buga musu misali da abin da suka shaida da dai gumakan an zo ana cin wani ma jikinsu ba za su iya koran kuda ba kuma da za su hallara wajen gina kudan ba za su iya ba su kore kudan daga jikinsu ba za su iya ba su kwato abin da aka kwata musu kuda ya zo ya sane a jikinsu ba za su iya ba saboda duka masu rauni ne to wannan kuma shine zai zama wanda za a sanya shi kini ga Allah subhanahu wataala akwai akwai wauta akwai wauta ga wanda ya shirka Allah shi yake da iko akan komai shine Allah yace wa hum yukhlaqun alhadisu ne aka halitta wasu malamai suka ce nan wahum yukhlaqun ai su gumakan su ne aka sassaka su amma da yafi daukan munasaba cewa wannan aya ta koma ne zuwa ga su waɗanda suke yin shirka su ne aka halitta su kuma suka sassaka abin da suke bautawa Allah ta'ala ya ce wala yastadi'una lahum nasra ba za su iya taimaka musu ba ai abidihim ga wanda suka bauta musu ba su iya musu wani taimako wala anfusahum yansurun kai kawunan su ma ba su iya taimakawa kamar yadda ba su taimaki kansu daga wajen annabi Ibrahim ba wanda daga cikin sahabbai yakan yi mamaki wani lokaci sai ya yi dariya aka ce me ke yace yana tuna wata wauta da suka yi zamanin jahiliya gunki ne yayi irin wanda ake ajewa a gida saboda kowa yana da wasu gumaka a gida wannan gunkin kaza ne wannan gunkin kaza wannan gunkin kaza kuma akwai manya-manya da aka ajiye a can ƙaba ko kuma waɗanda aka ajiye dai a kowane gari na garin to a cikin wannan ƙananan gumakan nasa akwai wanda ya da cikui ya girka shi a gida sai kuma aka yi fari ba abinci kuma ga rashi sai ya zo shi sai ya ɗan yunwa ta isa ta ishe shi sai ya fahimci cewa wannan gunkin fa daga cikin sauran gumakan shi da cikui aka yi cikui ku abinci ne ko za ka sai dan fantar wani sashensa ya dama ya sha kuma daga baya sai ya tsoro ya kama shi sai ya zo shi yana masu jada yana roƙonsa kar ya kama shi da abin da ya yi wani lokaci ma kuma sai ya hakan ta sake faruwa bai dai gushe ba sai da ya cinye shi kuma yana ta tsorata dama shi ya abinsa kuma yanzu ya dame shi ya sha ai madara ce cikui ko to daga baya cikin musulunci wannan abin da yana tunawa sai abin yana ba shi dariya ce yaushe hankalin mutane zai rabu da su ai kaman abin nan ne abin nan damanta wannan sahabi hasbunallah daga cikin ma'arufi ne sosai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tun tun yana karami wanda ya rawaito hadisi hadisi ya dangana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ushidu ala jawri ko zai tuna mun lokacin da gyatu masa ta yi masa kyauta tace sai ya je ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine bai shaida har ma ya zamanto gwamna zamanin Usman ibn Affan ne ko Ali ibn Abi Talib yayi gwamna a wasu daga cikin garuruwan Iraki na manta sahabi amma sahabi ne ma'arufi to shi musulunta yayi da shi da yana karamin yaro ya musulunta bai balaga ba lokacin farkon zuwan manzon Allah Madina to dai musulunta da shi da dan uwansa babansa kuma shine kullun yake kulawa da waɗansu gumaka na haularsu a anguwarsu a nan wajensa suke to kullum sai ya dinga zuwa ya gyara shi ya shashafa jikinsa ya gyara shi ya koke shi su gyara shi tas ya wanke su sai ya fita sana'arsa shi kuma da shi da abokinsa sai su je su ɗebo kwata su faki idanun mutane sai zo sai su wawwatsa a jikin gumakan sai su gudu su sun musulunta suna yara ƙanana lokacin bai ma wuce wuce shekara takwas ko shekara tara ko abin da ya kama da yana karamin yaro kan sunanta na? a'a ba shi ba ne sunan sai kamar zai zo mun Allah ya sa kafin na gama kisa ya zo eh network din ya dauke yana ambata abin nan dalilin musulunta babansa ne shikenan idan baban ya dawo sai ran sai ɓaci ya ce wane ne suke wannan kaza da kaza da abin nan sai haka dai abin yake faruwa yake faruwa yake faruwa har sai wata rana baban sai ya zauna da ya zo shi sai ya ga an zuba sai ya ce to yanzu wannan abin yau an yi ba kwana ɗaya ba ba biyu ba kullum yi ake kuma gashi abin yana bata mai rai to su ne zai hana su su kare kansu ko kuma kullum idan na zo su fallasa mun ga wanda ya yi sai su mu wannan tunanin amma dai ci gaba da gyara su to amma wannan tunanin yana fusgarsa yana fusgarsa yana fusgarsa a ƙarshe kawai sai ya ce kai waɗannan ba su iya kare kansu da komai ina ni kuma zan ce sun kare ni shi saka su wata rana ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ya ce kam ilahan ta'budu ubangiji nawa kake bautawa sai ce saba'a guda bakwai sai ce ina suke sai ce wahidun fis sama'i wa sittatun fil ardi akwai ubangiji guda ɗaya a sama kasan laraba sun yadda akwai Allah akwai guda ɗaya a sama ina bauta masa sannan kuma akwai guda shida a ƙasa su ma yana bauta musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa utruki alladhi fil ardi wa abudi alladhi fis sama ka rabu da waɗannan da suke ƙasa ka bauta ma wanda yake sama to sai tafi yana tunani yana tunani yana hadawa da wannan abun sai da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalmar shahada ya musulunta to kaga yanzu shi a yayi amfani da hankalinsa ne sai ya fahimci cewa ubangiji subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya duk wanda za a sanya shi abokin tarayya ga Allah a bisa zalunci aka yi ƙarya ne shi ba abokin tarayya ne ga Allah Imran ibn Hussein baban Imran ibn Hussein alhamdulillah shi baban nasa shine Hussein baban Imran ibn Hussein shine haka ta faru a gare shi kuma Imran ibn Hussein ne ya aiwatar da haka shi yana karami a lokacin to kaga shine Allah ta'ala ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran ba za su iya taimaka musu ba ga waɗanda suke bauta musu wala anfusahum yansurun kai kawunan su ma ba su iya taimakawa ai bi man ihamin man arada bihim su'an ba za su iya hana wani da yake nufin ya cutar da su ba min kasar kamar yadda annabi ibrahim ya faffaskara su au gairihi ko abinda imran ya dinga yi ma gumaka shi da abokinsa wal istifhamu lit tawbiq tambaya ce amma tsawatarwa ne ba sai ya wani haka kar abota musu kuma sai Allah ya bayyana cewa wa in tad'uhu in ma kuka kira su ko kuka roke su ayyuhal mushrikuna ko mushrikai an tad'u al asnama in kuka kira gumakan naku ila al huda zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba za su bi ku ba la yujibunakum ila muradikum bihim ba za su ansa muku ba zuwa ga abin da kuke nufi game da su wato in kun kiraye su akan su mu amfanar da ku to ba za su ji ba kenan wannan fasarar sai ta zamanto daidai da aka ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum to ba za su iya jin ku ba kama yujibukum Allahu inda aujumuhu kamar yadda Allah ta'ala yake jin ku idan kun kiraye shi domin Allah subhanahu wata'ala amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah ne shi yasa in ma ba ce Allah bane yace a ilahun ma Allah akwai wani in ba Allah ba to Allah shine yake ji wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah shine wanda yake amsawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an don ka Allah shi yake amsawa to yaushe wanda baya amsawa za a je gare shi a bar mai amsawa ka roƙi ubangijinka bi tashdidi ta hukum fi yattabi'ukum wa qra bi takhfif wasu malamai suka ce in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum idan kun kiraye su mushrikan ne ku musulmai in kun kira mushrikan ilal huda zuwa ga shari'a la yattabi'uku ba za su bi ku ba sawa'un alaikum duk ɗaya ne gare ku ada autumuhu kun kira su zuwa ga shari'a am antum samitun ko kun yi shiru ba ku kira su ba za su bi ba akwai wanda suka yi tsayin daka irin su Walid ibn Nugaira irin su Utubata ibn Abi Rabi'a irin su abin na amur ibn hisham abu jahal tsayin daka suka yi suka ce wallahi lan nu'minu bihi walau ja'ana bi kulli aya wallahi ba za mu yarda da shi ba duk ayar da yazo wanda da ita ba za mu yarda da shi ba kaga sai shi suwa sawa'un alaik yanzu ya zama duk ɗaya ne eh ada'awtumuhu am antum samitu kamar can yadda Allah ya faɗa dangane da sawa'un alaihim a an zartahu am lam tunzirhu la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun to kaga su ne sawa'un alaykum ada'awtumuhum am antum sanitun an du'a'ihim fa innahum la yattabi'unahu li adami sama'ihim mala ya jingina wannan fasara na waɗanda suka fasara cewa an jingina ne zuwa ga gumaka ai ba za su ji ku ba saboda ba sa ji ma'ana ba za su an sami ko su biyo ku ba saboda ba sa ji fala ya tagayyaru halukum fil halayin don haka yanayin ku ba zai taba canjawa ba a cikin wannan yanayi ko ku kira su ko kar ki kira su duka ɗaya ne kama la ya tagayyaru haluhum an hukumil jamada jamadiyya kamar yadda su ma yanayin su ba zai taba canjawa ba saboda jama'at ne ba sa ji ba sa gani ba sa sani ba sa yin kome don haka kawai objects Allah ka shirar da mu zuwa hanya madaidaiciya Allah ka tsarkake mana imanin mu Allah ka dora mu akan turba madaidaiciya ubangiji Allah ka riskar da mu Ramadan Allah ka ba mu ikon azumtar sa cikin sauki Allah ubangiji ka yalwata wa al'umma kamar yadda ka yalwata musu dukkan waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka mai da kai su kansu mutum mula da munafurci da ake shishiryawa ciki da waje Allah ka sani bayan ka ne mu muna kaskantar da kai zuwa gare ka muna roƙonka ka mana maganin su ba wanda ya gagare ka Allah fir'auna bai gagare ka ba namrud bai gagare ka ba manya-manyan kafirai da waɗanda suke masu ƙarfi rundunoni al-ahzab a'a samudawa ne adawa ne ba wanda ya gagare ka ya Allah muna mika kuka zuwa gare ka Allah ka isar mana akan wanda suke nufin mu da sharri Allah ka mana Allah ka mana Allah ka mana Allah ka mana mu ba mu da dabara mun dogara ga Allah subhanahu wataala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum